لهم فيها بعيد مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a cikin wannan gari na mina a cikin wannan jiha ta Niger jiha mai albarka jihar gwamnata wa'azi na musulunci ziyara ta musamman wacce shugaban ƙungiyar jama'a ke zalatar bida wai kamatun sunna fadilatu sheikh imam dr abdullahi balalau ya kawo ta aiki a wannan jiha hausawa suka ce ɗaki baya tafiya da daya daya dole shugaba zai je to mu ne manyan mukarrabai idan kana inda ya bayar shugaba za ka karɓo hakan muna ɗan zari hakan shugabannin kungiya na jihar Naija suka bukaci a sa wannan wazi kuma shugaba ya ansa kuma cikin abincin ubangiji ga shugaba a jihar Naija muna addu'a Allah ya ƙara taimakonsa Allah ya ƙara ƙarfafa shi yanzu da wuce sati uku ko wani abu mai kama da haka bai dawo daga ƙasa mai tsarki shugaba ya tafi ƙasa mai tsarki shugaba ya ɗauki da mun je ƙasar ingila muka je birnin manchester a amma ba kallon kwallo ya kai mu ba abin da ya kai mu birnin manchester shi ne taro da za a yi na ƙungiyar musulmai 'yan najeriya mazauna ƙasar ingila waɗanda ko aiki ya kai su ko karatu ko sana'a suke yi shekara-shekara to tare da za su yi a bana ya zama za su yi shi a birnin manchester wanda shi ne birni na uku mafi girma a ƙasar ingila birni mafi girma shi ne birnin london daga london birni na biyu mafi girma shi ne birmingham shugaba ya taɓa ɗauka ta muka je birmingham an yi wannan taro na kwana biyu akwai wasu maluma daga nan Najeriya da suna da tikara kamar tsohon ministan ilimi Profesa Isa Ali Kantani yana cikin wanda suka halarta. Tsohon minista na communication ba ilimi ba. Tsohon minista na communication Profesa Isa Ali Kantani. Akwai takin da ta malama da hadayyato da wasu sassa na duniya daga nan shugaba ya kwashe da makaranta ya zuwa birnin london inda a guda da wasu aikace aikace na wajen kwanaki biyar Turki ba a sai birnin Istanbul a ƙasar Turkiya, inda muka zauna kusan mako daya an yi wa'azuzzuka an yi tarurruka da ƙungiyar ɗalibai ‘yan Najeriya masu karatu a ƙasar Turki. TRT wanda suna gabatar da shirye-shirye da har suna sama da arba'in a duniya. Daga nan shugaba ya kwashe mu muka je Saudiya muka yi umra sannan muka dawo Najeriya. muna shirya a Najeriya sai aka ce ga babban taro na rafita babban majalisar musulunci ta duniya ya taso. Za a yi taron a birnin Makka, wanda taro ne da ya kunshi ranar harshen larabci ta duniya. Kada ta yi ce wannan taron ba shekara da capacity. sai yi wannan taron ba ruwansu da shekarunka lokaci an yara ne ruhu da tsufa da tsufa da Allah muna gode masa Allah ka ƙara ba mu daman ƙanƙan da kai a gare ka wani abin da zai ba ku sha'awa a dukkan maluman da aka gayyato daga Afirka musamman Afirka ta yamma gaba daya shugaba shi ne kawai da yi wanda aka kuma shi wanda ce su kai yi haka ba matsala ce ta ƙungiyar izala kawai ba matsala ce ta ƙungiyar haɗin kan maluman afirka ta yamma gaba ɗaya shugaba ya yi yuton na ce shugaba wallahi na gaji amma da ya riƙe ofis amma kai ta kama dole tare ba zai karɓi rikici ba dan da shugaba ya koma da shi da Dr. Ibrahim Ruji ya nemo Associate Professor ya raka shi aka halarci wannan taro za ku ga wanda shugaba ya a taron suna da suna yawa ya ta Allah mana so bayan shugaba ya dawo kuma ya shirya wasu ziyarce-ziyarce a Najeriya ciki har da nan jihar Niger bayan ya tura ni wani asamin a jihar Kebbi wanda ce na dawo birnin tarayya Abuja shugaba wani addu'a Allah ya ƙara maka lafiya masu karambani karambani da na da rubutun da su har da tsohon tsohon da na da shi shi da shi da da akwai wasu masu samun addini da suka zo ɗan kala ƙato ɗan kala ƙato suna nan suna halakar da jahilai wani zai ce ko yasa ake gaya musu yan kala katu na faɗa muku abin da yasa ake ce musu yan kala katu saboda sun kishi daga fassarar da annabi Muhammad sana sanar da Al-Qur'ani amma su ce da wani malami sun kishi daga fassarar annabi annabi bai kai ya fassara ba su a wajen su annabi kawai da su gura da kawai ya karɓa karin bayani ne su a wajen su annabi gumi ke cikin sabon zabai magana domin kai da yana magana an samu hadisi ko ba samu ba annabi yana cikin sahabbai gurin yake bai magana in yanzu zai musu waje ayar kawai ta karanta bai yin jawabi a kanta domin kai da yana yin jawabi a kan ayar an samu ne an samu hadisi wai shi annabi bai yi ba amma kuma sai gwani ya sa babbar riga ya rushe da shi a kan kujera in ya ji aya ɗaya sai wajen miti talatin yana bayani a kanta kenan an bar fasara annabi ya rika fasarwa ala atu an gane da ake nufi da kala tatu to na ce yan kala tatu da musu tambaya guda ɗari abin din je ga na ce saboda rashin bai da zai da kawo su goma goma abin din je ga na kawo goma sannan bai sa mabuɗi na buɗe na goma sha ɗaya to yau abin da za mu ƙara tambaya goma ne ba ta ƙare ba muna ƙara fatawa gaba za mu ƙara goma da shi ya ce wasu ba zai yi ya tsaya duk mai shi yi har da duniya da za ta zuce shi da su da sai da ba daga zai fi su bane kuma daga zai kama hanya ta fi kayan rufi amma a cikin musulmai suka ce duk musulmi ba wanda muka yi da shi kamar wannan kuma wa'azinsa shi ne mai kyau kuma addinin shi ne addinin da Muhammad ya zo da shi kuma ya daidai da hankalin mu ko ba bari mu ma girmama shi ana maganin ka zo a tattauna matsala ta ilimi kai ka tare jami'a gaban da suke tashi kai kamar da fosta a bara to kai da sai ta tashi da ta ina ce mutum da insani وقيل الإنسان ما أكبر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأمره ثم إذا شاء أنشأ شرع ya yi alaran ma Allah madaukin sarki ya ce kutulat insanu ma aksarahu ana magana akan al-insan wane da al-insan mutum na shigo ciki kowa da kowa shigo cikin insan Allah sai tambayi al-insan mutum ne da shi ne halaka daga mene da Allah da ci mutum kawo Allah ba yana jira da kashi a tsara shi ya halitta shi ba da ya halitta shi faƙaddara sannan ya kaddara masa yau ɗan ƙada ƙato mene ne haka da rawa mutum ya kaddara mashi annabi muhammad shi ya fassara mana wannan hadisi inna ahadakum qad ummihi arba'ina yawman birfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مبتدا مثل وعجله وعمله وشقي او سعيد ولا شيء ده مدى كده بقى الارض ده اكا هالتشي sai Allah ya ce summa sabila sannan wannan yar hanyar ruwan sarrafu sai Allah ya rufe masa yi kai ka ji hanyar jariri ke fita daga cikin mahaifiyarsa ta ba tsatsiyar hanyar nan ka kalli jariri da rushe shan kansa amma Allah ya ce wuta nan ka wuce wuri ya yi baɗi Allah ya ce wuce ne an yi mutar baɗi kai ka yi sabbali da yaro ya faɗo hikima hikimta sai da aka bai yassara abin da shi ba me ya yassara fitowar shi a nan yana da mazubu da ba zai karatu ba yanzu sai ya fara kafin ke fasa sai kuma sai tsoro ayoyi akwai lakani na haihuwa mutum kuma za ta haihu cikin sauƙi sai ta yi sun ka samu ta ayar da ta kama da hausa ذلك سيبة مين سيبة قدري ثم إذا شاء سنن الله يقداما سنن يقداما أن شره في ذلك كذا وعليه غير وجود قدري من يمد وقال سأبو بعض الآية ثم أماته وعليه أماته وعليه يفعل كمره ثم إذا شاء وعليه إن شاء إذا شاء أن شره وعليه أن شره zai an shar wa ana da yi wata yi to ta kada ta ce ne Thank you. faɗa mana da ake binne mamaci a Qur'ani dan ga daga yana da aya aka ce wace aya ce yace tana nan a wata sura yace suratul maida aka ce wace aya ce yace Allah ya ba aka da Qur'an
ألا يا ويلتى أجلت وأكون مثل هذا القرآن فهو لي سوى داري فاضلها من النادرين lokacin da yayin annabi Adam guda biyu ɗaya kashe ɗaya sai Allah ya ce fa ba'atha Allahu guraban sai Allah ya turo mai gurab mai gurab dai daga dara mun sun yi rubo aka cire wannan akwai matsala akwai matsala lafiya galau kowa yana ji galar da kala kala ce ma girfan ma da yake an taɓo mu da kansa ya tsaya so bai tsaya ba da ɗaya ya kashe ɗaya cikin yayin annabi adam me ya faru Allah ya ce fa ba'asa Allahu gurama sai Allah ya turo man kaka ya hasu bil ardi yana turo a cikin ƙasa yake da mutum ya gwada a shi wanda ya kisa kada su ba su sa ta ci ina ya bana kawo wala da basiru ko ta kawo yana babu labarin wannan kala katu da uban shi yanzu ta tsaye da zana wanda da kudin da sauƙin fahimta saboda gari kuma zuwa da rayuwa ku zo mu je a yi jana'izar da tsohon partiyo ɗaya zana ta ce ba magana amma guda kuma da kuma mata ita shi gagal ka tuba aya jira ba kuma ya manzo ne masu shi mutuncin annabi yan ta'adda sai da ya tsari ka yan da rinka ya yi dama ku tare kuke suka sha ba tare da ba ko ya da ba a rufe da da sunna ba ya da ni ba ta yi mu'alima da musulmi da su ayi a zuwa yau ba bana da rayu da amma ku da Qur'ani suna mana inda aka fadi yadda ake yi an zai gashi ya zara da kuka na fi na gaban kalakatu a ga da kuka ta katu ba jiya jirai da su wannan ita ce tambaya ta ta share ta baya na mai da shafi da ta bude bude kula da shafi dan kare ka tuba tambaya ta ta bude shafi dan kare ka tuba kuna yin kasar wasa da وإذا ضربت في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ومن تقصروا من الصلاة أها إن كنتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لهم عدوا to
مبينا dan kana ka ce Qur'ani ya bace kasar kuma ka ce kai imani da Qur'ani Allah ya ce salaita alaikum junahun an ta kasuru da sala in kuntum ayyatin da kuma da zai ga mu ko ku ji tsoron kafirai su ji ne lalle kafirai abokan gabar ku ne bayyana da insha Allah to yanzu da kuma da kasar sallah asuba kuna rage ɗayan ku gida idan kuna rage ɗaya ku gida kun gaba da inda kuka samu a biyu sallar azhar in za ku rage raka da kun rage raka da kun rage ku ko kun kun rage ku biyu ko kun rage ku ɗaya ko ba ku ke a cikin gaba da magariba kuna rike da kuma farewa idan kuna rike ba raka da kuke rage ku ko kuke rage ku biyu ko kun kuke rage ku daya ko haka kuke yi tarihin musulmi a duniya ko duk haka ake yi yanzu sai kai yanzu da kafi duk malaman makka da madina da malaman masar da malaman duk kan su da hatu yanzu kai duk magabatan da suke addini zai karanta su shi wadan hobe su yau abdullahi su imamu malik su shafi duk wani da sa karfa da wasan addini ba sai yanzu wani wakili wani ce mutanen kai ka fuska su da ka ga shi wannan kaga tsaka da nan da ka ga shi an kankare ke mu an kankare an kankare ba da kafin da ka kankare ne maka Qur'ani ba a cikin mu bane Allah ya ba zabe da ka dama in ka dama ka ba ni a soki a arabi in ka dama in ka dama duk jebe mu ne ka ka bace ne
ولا جلالي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تروا قولي
Rada na zo ta tambaya, ta ce ta wata ayar ta ta ƙarshe ta ƙare da suna annabawa guda biyu. Na ce a su ta'ala. Ita hada da fi sofi.
إن هذا لفي الصحف الأولى Aha, صحف إبراهيم وموسى ga Ibrahim gawa ga Musa aya ce ta cika da suna annabawa guda biyu. To ta ta ta da abin Musa. Abin Musa ya fi sa ta domin kuma gidansa ta sami ya fara shirka sai ya kama masa gemu da riki sai da hadu da cewa ya dan uwana da aka kuma ne da shi da ta da shi da ta da shi da ta da shi a tana da ta da ta shi
إبراهيم درجات من نشاء
aha إن ربك حكيم عليم mun ji ba annabi daya ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا mu je gaba mu je gaba وروحا هدينا من قبل aha ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون
ومحسنين
haruna abin da ya su ba ومن وموسى وهارون والصفا وموسى وهارون
وكذلك نجزي المحسنين to ci gaba ci gaba وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس Aha.
كل من الصالحين mu je gaba mu je gaba وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا
Aha.
وكلا فضلنا على العالمين gaba mu je gaba mu je gaba yawa mu je وهديناه إلى صراط مستقيم to ka mu je ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده
annabawa goma sha takwas Allah ya kyauta annabawa sha takwas sai Allah ya ce wa zai ga waɗannan annabawa guda goma sha takwas waɗanda Musa da Haruna a ciki hadallahu Allah ya shirya da su sai Allah ya sabi guda da wannan shiryar da Allah ya su kai Muhammadu yake da dike musu kenan Allah ya ce annabi Muhammad ne ne ya koyi da wannan shirya ta wanda aka bawa a cikin su akwai annabi Musa ba shi da kuma annabi Musa ba da yau ba da haɗu da da ke ba annabi Muhammad ba shi ba da ran ba da tuma ran ba da Ran ba da an sa tambaya ta tashi a kusa in kai an samu wannan kuma zai shiga ƙara ƙara dan gane ana ramma Qur'anin ce inna safa wal marwata إن السماء والأرض من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ba da bari da farwa musulmai safa da farwa ayatul hajji rukuni ne da ake hajji ko ba rukuni ne da ake hajji Bani ce inna safa wal marwa da barkin safa da marwa min sha'irin lahi na daga alamomi da za su nuna maka girman Allah alamomi da shari'ar ubangiji sai Allah ya saman hajjin baita duk mai zo ɗakin nan da niyyar aikin hajji a wani sama ko kuma wani da ke yin kuma fala gunaha alaihi babu laifi a kan shi an yi ɗan wanda ke mayi kai ko kusa da sama da sama ba ta yi wanda ya kuma sama da sama ita ce ba ta laifi ka shashaye da madara dole ki ka shashaye da madara ke da man ta ma'amma su ba ta shara madara wanda zai gura maka addinin ɗan ƙana ƙato ba addinin annabi muhammadu shi abin da shi fassara mana din nan ba abin da yake dole ba ba abin da ake nufi ba abin da ake nufi don zai ke tsari da kan ake ga abin da take nufi dan kala katin kuma kai baka yarda da yadda annabi ya ce ayi ba to wai da kake je ya ce haji dan kala katin yana gaba da barwa munafiki ne kai ko sai ya yarda in ba aka tsira muku kenan babu laifi safa da marwa to tafiya da dudan kare kato sau nawa ake yi safa da marwa ko sau nawa muke yi aiki da alƙur'ani ba to ashe wata jela in ka da kato in aka je sa'ayi wani sau ɗaya ke wani ya sau uku wani ya sau biyu wani ya matsa ce mata yi gaba ɗaya amma kuma ya zo ne da ya ce wani shi da su ne duk ɗan ƙara ƙato ne sa'ayi ya aikin hajji sau bakwai da mun duk wata fara kafa da tsaran Ita ta shi kawo musulunci hari kan hadisai ke kaiwa. Ko ya kai hadisan hadisai ko ya kai hadisan sahabban da suka rawaito hadisan domin ya san daga ran da ya rushe wannan gaba ya rushe musulunci gaba ɗin shi a ba zai ce maka mu ne qur'ani mu ne ma abuta qur'ani mu ne ma abuta qur'ani mu abu ina ce da qur'ani ta da qur'ani wallahi matsayar sun su zo su su rike addinin musulunci kamar yadda kuma da ana rama zai da ya shi kuma ya zo da rukuku da ita wajen fasara kiristoci ko su kabar kiristanci su ce haleluya eh hada kira da rabba ke sun gaba kiri da rabba a kabar Abin mamaki tafi ya zuwa nuna da sunan shi musulmi ne na jawara. In ka zai tafi a da kare su da kare in ba kana yi zuru da kake ba haka da kake da ake
الناس للحج ياتوك رجالا وعلى كل قادر Aha.
ياتين من كل فج عميق Aha.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام Yayi.
وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير Hagarci.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا للناس وأمنا واتخذوا من
Aha.
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
Za ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. su yi da wani bai sati da ranar kama shi da bai sati والآكفين da masu itikafi wal ruka'i sujud da masu yin sallah kenan qur'ani ya ambaci ai tawafi ko ba ce tawafi wanda ya samu masu imani muna yin tawafi sau nawa kuke yi sau bakwai saboda haka manzo Allah ya karanta rasul bas to kada ka ta ku tsoro ne dan ka ka kai wakilin mutanen da suka baka awon ɗanwa wai rana ta kama wata rana ta kama wata sai ce danwa ya kama danwa don Allah ka sake shi don wa sai ya shi faza sai ya shi su ba su haza su ce don wa ya kama don wa sake shi don wa to shi ma mun zai sake shi don wa to zai tambaye ne dan ka da ka sai je aikin haji kana yin tawafi eh kana yin tawafi da duk wani ya ce ya tawafi amma saboda wa kai sai ka kawo da ayatul kursi Sau nawa kake yi sau uku? To, na mana ayat da kake yi sau uku. sau biyar lura wa ra'ayar sai a yi sau biyar ɗin sau ɗaya kake yi ka ƙara gaba lura wa ra'ayar sai a yi sau ɗaya duk ba da kuma da wai sau ɗaya kake ko sau nawa kake yi babu da matsala lura wa ra'ayar da take a yi sau haka kawai kuka ka samu jahilai ka ɗauke su hadisi ita adalci yake karantarwa hadisi yana kula da wani ba da ce annabi ya fitari daga sai kai jama'a wai annabi fitari daga sai yadda aka ce wani kaka za a da kuri ta rafi domin an ce annabi yana da kyawawan halaye
wani ɗana ya ga wani yana fitsari a tsaya gefen hanya ya ce baba yau na ga wani yana fitsarin arna ya ce haiki ya ce daga tsaye saboda mu ba al'ada mu bane ba ɗabi'a mu bane to amma abin da aka ce ɗabi'a ce da al'adar garinku da ita ake auna daraja da girma a duniya da na zuba ne tambaye ku bari tambaye ku yanzu idan na wuce sau da zo cikin taron kuna ya za ku ci ta ce na hukaci saboda ba al'adar mu ne ma a bar gashi da yawa ba balle a masa kizo amma na rabawa fa sukan bar gashi da yawa har su masa kizo annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yake yi to domin ka bar gashi da yawa kai kitso ya saba wa al'adar mu mu anan sai ka ce idan waɗanda a cikin al'adar su haka ake yi idan ya yi shi ma laifi ne ɗan ƙawai yanzu muna a gudun nan juma'a liman zai zo masallaci sallar juma'a sai ya sa wando ya zanzaro ya daura necktie ya kawo coat ya saka da safarsa a kafa mai kauri ya shigo daram daram ya haye kan mimbari ai sai mu ce yan agaji ko kasa da shi duk abin da zai faru sai dai ba saboda ba menene ba ba al'adar mu bane to je London masallacin Juma'a je America je Turkey mun yi sallar Juma'a tare da shugaba a wani masallaci a Turkey masallaci mai ban sha'awa ba mun ga masallaci shugaba ce nace ka kalli duk masallacin da ni kadai ke da dogo ni da kai kadai muke da dogo riga daga ni sai shugaba ba kadai ke dogo riga a masallacin ban san mu waɗanda suke sallah a waje ba amma dai waɗanda suka sallah a cikin ƙwaryar masallaci ni da shugaba kadai ke da dogon riga hallima ba abin da ya dame shi ba ladan ake magana ba to idan mu al'adar mu a nan gurin abin ba daidai ba ne sai ka ce waɗanda su al'adar su daidai ne an yi sai ka amfani da waɗanda ba su san al'adun mutane a duniya ba 'yan ƙauye ne kan suka kewaye ka ba san ina aka taso ina ba yanzu a ce muku annabi zai fi zaɓi ko akwai wani cin mutunci su ko tuna al'adar su a nan gurin ba a yi sai abin ya in ka isa ka je landan ka ce wa mutane an ci mutunci annabi an ce ya fi tsari daga tsaye wanda ban ɗakin ma tsarin sa ba da zaka kai fi tsarin a zago sai dai a tsayin zaka yi shi a amma mutanen Asia al'adar su ne ko ba al'adar su ba har da larabawa annabi ma yakan daura yana daura gyautu mafi yawan kayan shi ma zani ne to sai ka amfani da jalibi sai su kun ji cin mutunci da yin zala suka annabi wai suka ce wa annabi ba zani yake daurawa sai a samu wani dan kauye da bai karatu bai san kai ba zani wanda mutane maki annabi ne dole su je wuta to je Indonesia je Malaysia kuma da zani ya daura zanin sa kuma sun iya daura zanin da za su falle da gudu ba zai fare ba shugaban ƙasarsu ya taɓa zuwa aikin haji da zani bayan gama ɗakin haji zai yi ɗawafin wada da zani shi a ɗaure yake ɗawafin wada shugaban ƙasa ne kuma su a wannan daraja ne a wajensu da fa irin wannan molon kan ne ake rikitar da jahilai kuma ka ce zo yayi mukamala da mu gaba da gaba shi mahaukaci ne da zai da shi mahaukaci ne a zuwa ce wai za a yi wai za a yi makabala ne a buɗe littafi a karanta shi da ba ba littafin da yake da shi a duniya ko ga hadisan ƙaryata juna suke yi hadisan ga wannan hadisin ta ce duk wanda ya ce annabi ya fi tsari daga tsaye ƙarya ne annabi ya ce fi tsari idan an ga zahirinsu kamar ya yi karo da juna ba ingantaccen nasi da ingantaccen nasi ba sa karo da juna in kaga sun yi karo da juna kai ne jahili ba sa karo da juna ya soke hukuncin wanda aka faɗa daga farko kenan wanda za a yi da shi na bayan akwai cin karo da juna sai muka bi tarihi muka buga mu gano wanne annabi ya faɗa daga farko wanne ne ya faɗa daga baya ya gagara sai mace sun ci karo da juna har yanzu da saura ba ci karo da juna ba ya za mu yi sai muga akwai da za mu yi haɗa hadisan aisha ta ce annabi bai taɓa fitsari a tsaye ba ga sahabi ya ce annabi ya yi fitsari a tsaye ko sahabin da ya ce annabi ya yi fitsari a tsaye a ina ne ya ce a jikin bolar wasu mutane kusa da wata bola ce ta wasu mutane annabi sai fitsari daga me idan aka ce bola alama ce ta wurin akwai kazanta tana yiwa idan ka tsuguna kazantar da ke wurin ta taba me tufafinka idan daga tsaye ne fa tufafinka ya tsira wancan kuma a ina ne aka yi a cikin gida tunda Aisha a cikin gida take abinda ta gani take bada labari akan shi wuri ne watakila da an gyara shi mai tsafta da ko ya tsuguna ba zai taɓa rigarsa ba ba abin da zai taɓa rigarsa na najasa ko ƙazanta sai mu ce idan za ka yi fitsari a wurin da in ka tsuguna wurin akwai najasa da za ta ɓata maka riga to ka yi daga tsaye amma idan wurin da babu wata najasa da za ta bata maka riga kai ya tsugune saboda wannan hadisin abin da ya nuna kenan wancan hadisin abin da ya nuna kenan sun yi karo da juna ko ko mace in a daji ne zaka ya halatta kai fitsari daga tsaye in a cikin gida ne kake kuma to kai me ka tsugunna dan wannan a cikin gida ne wancan kuma yana a waje ne sun ci karo da juna to amma da yake an samu jahili hadon dan boko ba ce abin yana abin yana kama hankali yana kama hankali yanzu mun fara zama confused mun zama confused mu yanzu mun ma rude yanzu ba mu san inda muka nufa ba nace na san inda ka nufa masa yaji wutar jahannama ka nufa baka tambayar malamai baka zuwa kusa da malamai dan me ba za ka lalace dan kalaka to an samu wannan tambayar tambaya ta sha biyar kenan ta sha shida ko to tambaya ta goma sha bakwai ta sha shida za mu tashi tambaya ta goma sha shida adaran ma Allah madauki sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya tabbata a gare ku a cikin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa gaba daya fi rasulillahi shi yasa ba ce fi salati rasulillahi ba ko fi zakati rasulillahi ko fi qira'ati rasulillahi ko fi libasi rasulillahi ko fi ti'ali rasulillahi sai aka ce fi me fi rasulillahi domin a gwada maka annabin din gurgum din rayuwarsa ana so kai koyi da shi kenan zaka sa riga kai koyi da wa annabi Muhammad in zaka sa takalmi annabi da wace kafa yake fara sawa da makamin ya same kai koyi da shi annabi yana son sa turare kai koyi da shi annabi yana kaza ya yake sallah ya yake tsayuwa ya yake ya Allah ce duk kai koyi da shi duk kai koyi da shi idan baka yi aiki da hadisai ba ina zaka samu abubuwan da zaka yi koyi da shi din yayi zauna da matansa yayi zauna da iyalansa ya yake wajen daura auren ƴaƴansa Qur'ani yana karantar da mu abubuwa a jumlace amma tafsil na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka samu shi har kai koyi da shi in annabi zai shiga masallaci ya yake shiga da wace kafa yake shiga da wace yake fitowa in zai shiga bandaki ya yake da wace kafa yake shiga da wace yake fitowa in baka shiga hadisai ba ya za ka ka samu wannan kenan duk rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kato ya rushe ta yayi ne shi yasa malamai suka ce dan kato addini shi ba ma rayuwar annabi yake rushewa ba yana ma rushe akwai annabi domin a wajensa annabi bai da wani amfani banda qur'ani da ya kawo iyaka aikin sa kenan banda wannan bai da wani amfani a cikin rayuwa shi aqidar dan kalaka to ke kenan ya kore kasancewar manzo Allah ko bai kore ba ya kore ta gaba da saboda ka dan kalaka to zo ga ya mana inda za mu samu rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har mai koyi da shi. Ƙur'ani ya ce manzan Allah yana da kyawawan ɗabi'u, wasu ɗabi'un ne kyawawa da manzan Allah yake da su. Ina za mu samu su a sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. tambaya ta gaba ta nawa sha bakwai yanzu mun karanta aya mun tambayi dan kala kato idan ya zo jan dawafi sau nawa yake ko to daga ina yake farawa ba kwa samu ba mu idan za mu fara daga ina muke farawa daga hajar aswar ko saboda me saboda haka suna ta karantar da mu ina muke sa ɗakin a gefen hagu to kai dan kala kato daga ina kake farawa in zaka yi kuma ina kake sa ɗakin yadda muke yi kake yi to nuna mana shi a ƙur'ani ko yayin da muke kewayawa ta haka kai kuma ta can kake faruwa ka kewayo ta haka muna karo da kai akan hanya matsiyaci idan irin namu kake faɗa mana ayar idan ba irin namu kake ba irin wancan kake yi gaya mana ayar kuma daga ina kake farawa daga hajarar aswad ko daga rukunin yamani ko daga hijir isma'il daga ina kake farawa dan kalakato ko ma daga ina kake farawa nuna mana aya qur'ani da take daga inda ake farawa nuna mana dan kalakato ba ansa dan kalakato in ka ansa mana wannan tambayar to ni ma na shigo kalakato idan baka ansa baka sani ba musulunci kake yi baka musulunta ka musulunta babban wakili babban babban wakili ga tambaya ta gaba ta nawa kenan ta sha takwas ana rama surutun nisa'i yusikumullahu fi auladikum يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا نعم.
فريضة من الله Allah ya ce yusikumullahu Allah yana muku wasiya saurara ka ji dan kala kafin Allah yana muku me wasiya fi auladikum cikin lamarin yayan idan mutum ya mutu ya bar yaya ya za a yi a raba musu gado Allah ya ce ga yadda za a yi lizzakari misal hazul unsayi namiji a bashi rabon mata guda nawa mata guda biyu kusan nan ma sai da muka yi rigima da yan beta life suka ce an danne haƙƙin mace ya za a ba ta rabin abin da aka ba namiji ai kamata yi a raba daidai a ɗauki rabiya na taɓa yin lakciya wata makaranta wadda ta tambaye sun kuma su gamsu da addini nan ba eh irin su wakilin sun sun kwace ba su kwakwalwa ko ya kamata a raba daidai na je kina ga a raba daidai ai adalci ta ce ta shi ne adalci gender equity na ce ta labarai tambaye ki ke da yayanki sai mahaifinku ya rasu sai ya bar kuɗi naira dubu talatin sai ƙur'ani ya ce a bashi kashi biyu a baki kashi da kenan nawa za a bashi ita ba to daga ran da aka baki dubu goma nan shi aka bashi ashirin sai aka ce daga ranar ya ci gaba da riƙe ke ci gaba da ciyar da ke ke kai kuɗinki ki ɓoye nashi za a ci bayan wata shida an cinye dubu biyar kuɗin shi saura nawa ke kira da nawa sai kika ce zaki aure shi ma ce zai aure ke ke zaki bada sadaki ko ke za a baki sadaki kika ce sadaki ki 20 sai aka kara miki 20 yanzu kira da nawa shi shi zai bada ko shi za a ba sai shi ma matar da zai aure tace sadakin ta 20 nawa yake da shi yanzu ana bin shi bashin nawa sai ya ce wani cikin bashin dubu biyar sai ya sake ba- hadawa ya bada yanzu ke kin tare gidan miji shi ma amarya ta tare ke kina da dubu talatin shi ana bin shi bashi dubu biyar bai da kokobo daga ranar sai aka ce to ke mijin ki da kika aura kuɗin ki nan dai har yanzu kake taba ya ciyar da ke ya shayar da ke ya baki wurin zama da hoda da gazar da jambaki da dangwala goshi da jalefe da jakumatu da hawayen masoyi da da da komi shi zai kawo in ba lafiya ya kai ta asibiti ya biya kuɗin wutar lantarki ya sai famfas komi shi zai yi dubu talatin ne ke ɓoye kaki kake ta ba shi kuma ana bin shi ba shi dubu biyar bai biya ba yanzu kuma yau amarya sai aka ce to ya ciyar da kanshi ya ciyar da amaryar ya tufatar da kansa ya tufatar da amaryar ya yanzu tsakanin ki da Allah inda kina da imani da aka ce a bashi dubu ishirin a baki goma an kware ki ta ce mala abinda muka samu matsala sai muka ɗauki wannan hukunci shi kaɗai ba mu kalli sauran hukunce hukuncen musulunci ba ta ce lalle na fahimci shi musulunci tsari ne kuma ba zalunci a ciki mu mata ma mu ne muka samu gata da irin su wancan babban wakilin sun harkar da su Allah ya ce li zakari sai aka ce fa in kunna nisa'an idan ƴaƴan da aka bari da za su shiga don sun zama mata ne fauqas nataini sama da guda biyu nawa ne sama da biyu uku hudu biyar zuwa sama to falahun da sulusa ma tarak abinda aka bari na dukiyar sai a raba uku kashi biyu sai a dauka sai a raba musu wa in kanar wahida ta idan kwara ɗaya ce tallin tal me za a bata falahan nisfu sai a bata rabi a in sun haura biyu daga uku zuwa sama sulusa in ɗaya ce nisfu to in biyu ne nawa za a basu dan kare ka to a samu wannan tambaye ko ga mana inda abin yake a Qur'ani dan kare ka to fada mana fa in kunna nisaa fawqa sanatayn in mata ne sama da guda biyu falahunna sudusa mata yaya idan yaya mata ne sama da guda biyu falahunna sudusa za a ba su biyu bisa uku su yaya matan wa in karar wahida ta in kuma ƴa macen guda ɗaya ce fala hannisif a ba ta rabi to in biyu ne fa an faɗi faukas da taini an faɗi wahida ta an tsallake nawa to menene hukunci rabon gadon ƴaƴa mata guda biyu in babansu ya mutu ya bar dukiya nawa za a ba su ko addini musulunci bai sa su a lissafi ba su sai mun gani za ka yi fassara mana nan kai dan kala gatu idan ka dawo sunna sunna sai nace mana aka da aka ce fauqas nataini abinda ake nufi min nataini ila ma fauq daga biyu zuwa sama shi ake nufi da fauqas nataini biyu zuwa me sama so in biyu ne ma za a ba su sulusa in uku ne ma za a ba su me in sama da haka ne ma za a ba su sulusa in ɗaya ce a bata me ka dawo sunna sannan karo da matsala shi yasa na gaya muku cewa wata rana sai na ado yana kudu ba kan mimbari duk da sabanin malamai akan inganci da wanda aka jingina wa, wa, wa matsala amma a irin wannan muhallin wuri ne da ya dace a ɗaya kewa da shi yana kudu ba masallaci kawai sai wata mata ta miƙe a masallacin ta ce ya amiral muminin zaramani shurai ya amiral muminin shuraihu ya zalunce ni ai sai da ya dakata sai na ya san wane ne alƙali shirai wani alƙali ne mai adalci shi kansa ya taɓa yin kes da bai hude aka je gaban alƙalin da ya gagara kawo shaida alƙalin ya ba bai hude gaskiya duk da sai na aliyu ne yake da gaskiya amma ya kasa kawo shaida wanda ya sa bai hude saboda ganin irin wannan adalci ya karbi kalmar shahada sai kalle ta yake kai fa zalamaki ya uf ya ke yarwa ya aka yi alƙalin shirai ya zalunce ki tace dan uwana ne ya mutu ya bar dukiya dinari 600 dinari 600 da yazo da magana sai ya dauki kwa dinari kwara ɗaya tallin talle ba ne yace shine kadai rabona 600 fa kuma dan uwana ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya tace an taba yin wannan zalunci tana faɗi wani magana kun san me sai na Aliyu ya ce sai ya ce la'allahu mata an zaujati wa ummin wa bintaini wa ithnai ashara ikhwatin ashiqa wa anti uktuhum sai ya ce watakila da ya mutu ya bar mata ya bar uwa ya bar ƴaƴa mata guda biyu ya bar ƴan uwa maza shakikai guda goma sha biyu da ƴar uwa shakikiya kwara ɗaya kuma ke ce ta ce eh haka ya bari sai da aliyu ya ce daidai ya raba bai zalunce ki malamai suka ce ko kwamfuta ba ta iya yin wannan harka yana tana faɗa har ya yi browsing ya gano adadin da ya kamata a bayan a ƙa'idar lissafi ana ba da tambaya ne a nemo mai amsa to nan gurin ansa aka bayar aka ce a nemo tambayar a an bar dinari ɗari shida an bar mata amma akwai yaya mata idan akwai yaya nawa ne rabanta wala kum nisu mata raka azwajikum ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد Aha.
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد aha فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين Allah ya ce walahunnar rubu'u mimma taraktum mata za a ba su rubu'i nawa ne rubu'i ɗaya bisa hudu na abinda maza su mazajen su suka mutu suka bari idan ba da amma idan mazajen sun bar yaya to mata za a ba su asumunu ɗaya bisa nawa takwas kenan wannan mata tunda akwai yaya nawa za a bata ɗaya bisa takwas nawa ne ɗaya bisa takwas na dinari ɗari shida shine dinari 75 dinari nawa 75 dinari 600 in muka kwashe dinari 75 saura dinari nawa saura 500 da 25 sai uwa tunda akwai yaya za a bata ɗaya bisa shida ɗaya nawa ai ƙurani ne fada ko to ba mu aya
فإن كان لهن ولد dawo baya yusufu wallahu يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك aha وإن كانت واحدة فلها to النصف ka zo ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له da ولد babu dama فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث kenan uwa inda babu da za ba ta ɗaya bisa uku yanzu tunda akwai da an samu abin da ake cewa hajabu na ƙare sai a bata nawa ɗaya bisa shida nawa ne ɗaya bisa shida na dinari ɗari shida a to sai mu ƙara shida dinari ɗari yanzu saura nawa saura ɗari hudu Qur'ani yayi maganar ƴaƴa mata an bar guda biyu fa in kunna nisa'an fawqas nataini muka ce to koda biyu ne ba sai fauka ba nawa za a bada sulusa biyu bisa uku nawa ne biyu bisa uku na dinari ɗari shida dinari ɗari hudu sai mu sake kwashe dinari ɗari hudu saura nawa ishirin da biyar ishirin da biyar ɗin shi za a raba wa ƴan uwa maza shaƙiƙai guda goma sha biyu da ƴar uwa shaƙiƙiya guda ɗaya amma za a raba musu da zakari nisul hazil unsayeni kenan maza shakikai guda goma sha biyu in an ba su bibbiyu bibbiyu ya zama dinari nawa 24 in muka sake cire dinari 24 cikin dinari 25 saura nawa saura dinari guda daya sai a ba ita wannan yar uwar ta samu to shi yasa nace dan kala kato sai ka faɗa mana menene raban ƴaƴa mata guda biyu idan baka dawo sunna ba kawai ka zo ka boba zar ka boba zar haka sai ka ce dan wuta kawai a tare jahiliya na fita da su Allah ka gafarta mana ana ramma tambaya ta muka tsaya Dano za mu tafi? Sha tara ko? على لما جك سورة البقرة يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مجاكبة مجاكبة أياما معدودات أها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين يا إلى قريب فمن تطوع خيرا فهو خير له أها وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Allah madaukin sarki ya ce ya alladhina amanu ya kudan suka yi imani kutiba alaikumus siyam an rubuta muku azumi an malamai suka ce zaka dinga ganin kitaba a Qur'ani a ce kataba ko kutiba ko na abu mai kama da haka malamai suka ce akwai kitaba shar'iyya akwai kitaba qadariyya kitaba shar'iyya da kitaba qadariyya me kitaba shar'iyya za a ce an rubuta amma abin da ake nufi an shar'anta Qur'ani yake kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut ai shuri'a alaikum idza hadara ahadakumul maut dalibi an gane karatu an ce an rubuta amma abin da ake nufi an shar'anta muku yin wasiya idan za ku rasu to akwai kitaba take zama za a ce kitaba amma abin da ake nufi an kaddara sai a ce an yi ne an rubuta amma abin da ake nufi an kaddara kataballahu la'aghlibanna كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah ya ce na riga na kaddara duk sanda aka kara to ni da manzanni na mune masu samun nasara kenan wannan ta zama kitaba ne kitaba kadariya to na gurin da aka ce kutiba alaikumus siyamu kitaba ce shar'iyya ai shuri'a alaikumus siyamu an shar'anta muku me azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kaman yadda aka shar'anta waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun domin azumin ya zama abin da zai sa ku zama masu kiyaye dokokin Allah to yanzu ga tambaya ga tambaya tambaya wajen dan kala kato dan kala kato da Allah matarka idan tana haila tana yin azumi wai na sauka da addinin kala kato daban da addinin musulunci da Allah na gudu tare ku yi matan ku na haila suna yin azumi me yasa ba sa yin azumi saboda sunna ta hana to kai dan kala kato matarka da haila take azumi da haila take azumi in ba ta azumi in tana haila kawo mun aya a Qur'ani inda Allah ya ce mace mai haila ka ta yi azumi kala gato kawo mana aya inda aka ce mace mai haila kada ta yi me kada ta yi azumi har yanzu ba su fito muku da aƙidar su ba har yanzu wasan kura ake baba ya zagayo inna ta zagayo ba haɗu ba yau ya fito ya ce wa jama'a in matan kuna haila su yi ta yin azumi kan su daina za a samu da za su ja da baya to ba zai kawo wannan ba sai da ya tafa bi ayi hadisin ba adahu ai hadisi yayi yayin mafarki ake nufi dan Allah dan kala kato ga tambaya ta ta ashirin ko har mun iso ta ashirin dan kala kato ka ce qur'ani kai da shi baka yarda da hadisi ba zame yadda da qur'ani bai yarda da me ba ina ka samu qur'ani ai ji hadisi ruwaito wa fa kai ba wasu da kawai suka ce sun ruwaito kala kato faɗa mana shi qur'anin ruwaito shi akai ko ba ruwaito shi akai a bakin annabi kan ji qur'anin ko wasu ne suka ruwaito daga bakin annabi su ma wasu suka ji daga bakin su su ma wasu suka ji daga bakin wayannan da haka da haka da haka da haka da haka har aka iso kanmu amma sai kace wancan hadisi ne roito shi aka ba za ka aiki da shi ba to qur'ani ma ya roito shi aka Allah ka saka farfeso bakin sa da alkhairi dan kala kato ba za mu kaza kaza ba roito shi aka yi farfesa bakin sa shi ba matsala ba qur'ani kai da shi bai ce karanta mu inda kai da shi a qur'ani yace duka da da shi ce to karanta duk inda ka ga dama sai ce to bari karanta suratul fatiha yace ba matsala karanto alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yace to dakata yanzu nan da wace ruwaya karanta maliki yawmiddin yace da ruwayar warshi yace ali ban san ruwayar warshi ruwayar annabi nake so ba qur'anin da warshi ruwaito nake so bane yanzu qur'anin da Allah ya saukar nake so qur'anin da Allah ya saukar ba wanda sai ce warshe fa ba sahabi bane sunan shi usmanu faɗa mana da ruwayarwa warshi warshin dan fa malami ne malamin da ya karanta da shi shine imamu nafi nafi'u ma ba za ka kirga shi cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ta kaga mu yanzu abin da muke so dan kala kato karanta mana qur'ani amma kar kai mana ruwayar harfi kar kai mana ruwayar warshi ko kar kai mana kalo ko kar kai mana bazdi kar kai mana duri kar kai mana sufi kar kai mana kumbul karka ibn amir karka kisa'i karka hamza su kalaf duka kai su duk wayannan sunaye mutane ne da suka waito duka kai su insha duka kai abinda muke so karatun da annabi ya karanta ka ji da kunnan ka muke so ka karanta mana to dan kada kato bari in gaya maka waɗanda suka rawaito hadisan kace ƙarya suke baka yadda ba su suka rawaito Qur'ani ko ba su ne suka rawaito ba suwa suka ji Qur'ani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye suka ji hadisai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwa suka ga annabi yana rayuwa suka faɗi abin da ya rayu akan sa wanda shine hadisi da sunna to me yasa kace nan gefen ka yadda nan gefen baka yadda ba munafiki dan kala kato aji alqur'ani Allah ya alƙawarin zai zai zai kare shi ya ce inna nahnu nazzalna dhikra inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun to dan kara kato ka yadda da wannan ayar cewa Allah ya ce shi ya saukar da Qur'ani shi zai kare Qur'ani dan kara kato to ka yadda da ita to ita ma ayar ruwaito ta akai ko ba ruwaito ta akai ba suwa suka ruwaito ta waɗanda suka ruwaito hadisi suka karyata wannan aya ma su suka ruwaito ta in ka yadda da ita aya ce ta Qur'ani dole ka yadda da wannan hadisan da suka ruwaito kai dan kala kato bakin arna in za ka musulunta ka musulunta mun samu tambaya nawa ku saurare yin darasi na gaba za a ƙara kawo guda goma tambayoyin guda ɗari ne yanzu mun samu guda shirin za mu sake ɗorawa a darasi na gaba duka darussan nan ɗan ƙala ƙato tambayoyin nan guda ɗari in ya iya ansa ƙwara ɗaya ku shaida ni ranar zan koma kalakar kan ka tare jahilai ba san me ake ba kawai ya kata wala Allah ya akbar yi musu tsaya yi musu tsaya yi musu tsaya waye waye musu tsaya sai yayi kato bara ritaya dole ritaya dole Allah yan wasu ce in yi ritaya shi kuma shi
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لألا زي بس يسي أيكي دوازي وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لألا زي قانا مسل شيء ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه